إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متى أشرن ده دقة رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da 24 ga watan takwas shekara ta 2011 a lissafin turawa jiya idan ba ku manta ba mun kammala kisar annabi nuhu alaihi salatu wassalam yadda muka tsaya akan aya ta 63 a cikin suratul araf فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين يوم تاشي فرق إسر النبي هود عليه الصلاة والسلام آية ستين دا بيرديدي كان الله وإلى عاد أخاهم هودا نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون الله وإلى عاد أخاهم هودا mun aiko annabi hudu zuwa ga adawa annabi hudu shine aka turo shi zuwa ga zuwa ga adawa akhahum mun turo musu da wato dan uwansu akhahum fi nasabi la fi din dan uwansu a dangantaka ba wai wato a addini ba saboda ai kun ga ba su imani da shi ba tukunna شين هود ابن عبد الله ابن رباح ابن الجلود ابن عاد ابن عوس كما يدعي وسمع لما يسكف قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يشي يا قوم تاني ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta da ya dace da ya cancanta in ba Allah ba a falatattakun yanzu ba ku jin tsoron azaba ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ba za ku kiyaye ba ala takhafuna niqamatahu yanzu ba ku kiyaye jin tsoron nikimar ubangiji niqima ita ce azaba Allah kiyaye mu waɗannan adawa su ne mutanen da annabi hudu ya fafata da su alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhati al'imad allati lam yukhlaq مثلها في البلاد كجي الله يتي التي لم يخلق مثلها في البلاد الله يتي فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون الله يتي آداوه sun yi girman kai a bayan ƙasa su kuma sun shahara ne da girman kai da nuna isa cewa mummu ne kuma suna girman kai Allah ce bi gairi haq kuma suna da alfahari da ƙarfi wa qalu man ashaddu minna quwwa suka ce to wafi mu ƙarfi haka suke gaya wa annabi su waye yafi mu ƙarfi su su ne ƙarfafa Allah ce awalam yarahu ba su sani ba cewa wanda ya halicce su huwa a shaddu minhum kowa allan da ya halicce su ya fi su karfi ba san da wannan ba amma ina wa kanu bi ayatina yashhadun mutane ne da suka kasance wato suna ƙaryata ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala shine aikin su to gashi dai kowane annabi cikin annabawan Allah da Allah yake turo shi zuwa ga mutanensa abin da ke fara kiran su gare shi ne tauhidi da ta Allah annabi nuhu haka ya gaya mutanensa shi ma ad shi ma haka ya gaya mutanensa to bari mu ji me za su ce
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنراك نحسبك من الكاذبين shi ma kalal mala'u manyan mutanen cikinsa jama'arsa alladhina kafaru min qaumihi waɗanda suka kafirce cikin jama'arsa suka ce inna la naraka lalle mu muna ganin ka ya hud ya kai annabi hud fi safaha lalle kai mutum ne wawa kana cikin wauta fi wato humqin wa jahala Kai, Allah sau'i wai annabin Allah ce da shi wawa wai Abdullahi dan Abbas ce muna ganin kai kana da wauta shine safaha kana kiran mu akan abin da bamu san shi ba tad'una ila ma la na'rifuhu kana kiran mu zuwa ga abin da bamu san shi ba kana da wauta wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin kuma kai lalle muna ganin cewa kana cikin makaryata baka da gaskiya ɗariya kake ba aiko ka aka yi zuwa gare mu kun ji saƙon da suka gaya masa inna lanaraka fi safaha wa inna lanadunnuka min alkadibin to sai ce mi
قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ya ku mutane na laisa bi safaha ni ban da wauta amsa cikin haƙuri da du- juriya da dauriya da ya- ya- ya- ya- wato ya yi controlling din wato fresha dinsa bai- bai bai- bai faɗi magana mara kyau ba ya ce ni ba wawa ba ne kuma ba da wauta walakin ni rasulun min rabbil alamin sai dai ni dai manzo ne aikakke daga ubangijin talikai aikakke ne daga Allah sai ce mai
أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين an turo ni ne uballigukum risalati rabbi na isan muku da sakon ubangiji na aiken ubangiji na wa ana lakum nasihun amin kuma ni mai nasiha ne a gare ku amintaccen mutum nasihun ad'ukum ila tauba ina muku nasiha ina kiran ku zo ku tuba aminun ala risala kuma ni amintacce ne akan aiken da Allah ya turo ni kuma inni kuntu fikum qabla al-yawmi amina daman ni tun kafin yau ma ai amintacce ne a wajen ku to me na ta ne ku ce ƙarya nake yi sai me ya faru أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم haka واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة ha.
فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون shikenan Allah ya dawo yana rarrashin su kuma aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum irin wancan dai na kisa na bunu yanzu ko mamaki kuke yi ne dan ambato ya zo daga ubangijin ku an zaɓi wani mutum a cikin ku li yunzirakum yazo ya muku gargadi واذكروا كفتنا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح يا عند الله يميكو شين جعلكم خلفاء أي خلفاء في الأرض الله يميكو أبايا قصا يسا كوكا بيو بايا وسو bayan mutanen annabi Nuh bayan Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu sai aka kawo ku yanzu nan ba mun karanta jiya Allah halakar da mutanen annabi Nuhu ba to sai muka shiga kuma kissar adawa da annabin suhud shine Allah ya ce ku duba fa bayan Allah ya halakar da wasu ne fa kunin aka halice ku aka kawo ku yanzu ba za ku ɗauki izina da wa'azi akan jama'ar da aka halakar ba mutanen annabi nuhu da aka halakar bai isa muku wa'azi ba bayan wannan kuma ku din Allah ya fifita ku ya muku na abu wa zadakum fil khalqi basta Allah ya ƙara muku tsawo da ƙarfin jiki saboda adawa malam manyan mutane ne suna da girman halitta an ce mutum ɗaya zai kai zira'i saba'in zira'i shine wannan daga, daga, daga gwiwan hannu zuwa ƙarshen hannunka ka kwantar da wannan ka ta irgawa guda saba'in to ba adi ɗaya zai kai zira'i saba'in wasu ma suka ce zira'i ɗari yawwa dogo a cikinsu ya kai zira'i ɗari gajeren cikinsu zira'i sittin abdullahi dan abbas ya ce zira'i tamanin ma wasu malaman suka ce kan ɗaya kan ba'adi adawa da kake jin su kan kan mutum ɗaya ya kai irin bukka ɗin nan ai an san bukka ko to kan kan kan ba'adi guda ɗaya idan ka gan shi za ka ɗauka irin bukka ɗin nan ne saboda ɗarcin mutane ne malam to shine wa zadakum wato fil khalqi basta Allah ce fazkuru ala Allah ku tuna da ni'imomin Allah la'allakum tuflihun ko kwa rabauta ku samu rabo a gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala to me ya faru
قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا
Hmm.
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
da wa'azi fa ya fara zafi ransu ya ɓaci kalu sai suka ce a ce ta na lina abu da Allah wahda kai hudu yanzu zuwa kai ne wai don ka samu bauta Allah shi shi kadai wa nazara ma kana ya abudu aba'una kuma mu zubar mu watsar da abin da iyayenmu da kakanni suke bautawa ina masu kafa hujja da addinin iyaye da kakanni kaji a shi adawa ma haka suka faɗa suka ce wa hudu wai zuwa kai kai mana wa'azi mu bauta Allah shi kadai kai baka kunya ka ce mu bauta Allah shi daya ka ji fa kai ko mu watsar da abinda iyayenmu da kakanni suke yi na bautar gumaka kai fatina bima ta'iduna ka je ka kawo duk abin da kai mana alwashi da alkawarin cewa za ka kawo mana min al'azabi na azaba in kunta min as-sadiqin in gaskiya kake ba ƙarya kake ba ka fa- ka kawo annabawan Allah sun ga gwagwarmaya wa iz qalu allahumma in kana in kana hadha huwa alhaq min rabb min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi adabin alim su suka faɗi wannan ai ya Allah in gaskiya ne wannan abun ka jifa in gaskiya ne wannan abun daga gare ka ne ka mana ruwan duwatsu mahaukata mai kunkuce in gaskiya ne ya Allah ka kubutar da mu in gaskiya ne ya Allah ka mana ruwan nama in gaskiya ne ya Allah ka mana ruwan arziki haka za ku faɗa amma wai in gaskiya ne ka mana ruwan duwatsu kaga kaga kafirci ba hankali kai alhamdulillah ala ni'matil islami wal iman قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين تو bari mu ji me zai ci
قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في الله أكبر، الله أكبر،
أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم Mm.
أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان Mm.
فانتظروا إني معكم من المنتظرين shikenan shi ma ya dau zafi eh sun sun hura masa iska ransa ya baci qala sai hudu yace kad waqa alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab to tabbas wallahi fushin Allah ya sauka gare ku da kuma azabar ubangiji shine rijis wa ghadab fushin ubangiji da azabar ubangiji ta sauka gare ku kalmar rijis wato rijsun tana nufin azab a tujadiluna ni fi asma'in sammaitumuha yanzu jayayya za ku yi rinka yi da ni akan wasu sunan naki na na gumaka wasu allolinku na ƙarya da ku kuka sa musu suna ko kuka ƙirƙire su wato ka rinka bautawa Allah da kai ka sassage shi antum wa aba'ukum da ku da iyayenku saboda suna da gumaka ne da suka sassa musu suna wannan sunansa kaza wannan sunansa kaza ce ni za ku yi ringa jayayya da ni akan sunan wasu gumaka da ku kuka sassaƙe su kuka kuka halice su da ku da iyayenku ni da nake cewa ku bauta Allah shi shi kadai to kada waqa alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab abinda kuka nema ya same ku fushin ubangiji da azabar su ta tabbata gare ku da za ku rinka musu da ni akan akan sunan gumaka wanda ku kuka yi su da iyayenku ma nazzala Allahu biha min sultan babu wata hujja la hujjata wala burhana ba hujja babu dalili akan su fantaziru ku jira inni ma'akum minal muntazirin ni ma ina tare da ku za mu jira me zai faru mu je malam
فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين
shikenan Allah ce sai muka tsirar da shi yayin da Allah kamar yanzu ka ce ga azaba ta sauka amma annabin Allah duk inda aka saukar da azaba Allah zai kubutar da shi sai muka kubutar da shi walladina ma'ahu da waɗanda suka yi imani a tare da shi da rahmatin minna da rahama daga gare mu wa qata'na dabira alladhina kazzabu bi ayatina muka sassare wato muka tittimbike waɗanda suke kafirai tun daga asalin su ai istafalnahum wa halaknahum an akhirihim daga farkon su har ƙarshen su sai da muka tuttumbuke su gaba daya wa ma kanu mu'mini Allah ya ce ba su kasance masu imani ba duk Allah ya halakar da su waɗannan adawa mutane ne da suke zama a ƙasar Yaman ina ga an san Yaman ko kuma suna zama ne a wani wuri da ake ce da shi Ahqaf ya shine tsakanin Oman da Hadramaut sun yaɗu a bayan ƙasa suka rinjayi mutanensu saboda suna da ƙarfi da Allah ya ba su suna gadara da ƙarfi suna gadara da tsawo sai shegen bautar gumaka na masifa a gunsu suna da gunki ana ce da shi suda wani ana ce da shi samud wani ana ce da shi alhaba shine a tujadiluna ni fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzala Allahu biha min sultan waɗannan gumakan da suka sassa musu suna Allah ya turo musu annabi Hud annabi ne daga cikinsu ɗan uwansu wanda yake a dangantaka kuma shi ya fi su kyakkyawan hali da ɗabi'a ya umarce su su kaɗaita Allah su daina zaluntar mutane don saboda adawa a zalumai ne macuta saboda ƙarfin da suke da shi ka san mutum ya ga ƙato ne shi kuma yana da ƙarfi ba imani sai rinka zalunci ya ce ku riƙe gaskiya suka karyata shi cewa suke wa ya fi mu ƙarfi ba wanda ya fi mu ƙarfi Allah ya musu wata azaba ana ba da tarihi shekara uku Allah ya ƙi sauka musu da ruwan sama Allah ya ce bari mu ga ƙarfin naku ba sai kun samu kun sha kun ci ba za ku yi ƙarfin to amma ina daga ƙarshe ne sai da ubangiji tabaraka ta'ala ya halakar da su gaba daya to sai ya ce mai kuma mun gama adawa sai kuma samudawa ثمود أخاهم صالحا na'am قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نعم قد جاءتكم بينة من ربكم هكا هذه ناقة الله لكم آية نعم فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم Allah ya ce wa ila samuda akahum saliha ga samudawa kuma sun biyo bayan adawa su waɗannan adawa ɗin abinda Allah ya halakar da su wanda na manta ban faɗa ba shine iska Allah ya saukar musu da arrihul aqim kaga saboda suna ji da ƙarfi ko suna ji da kafuwa a bayan ƙasa to sai Allah ya ɗauko iska in iska ta tashi sai ga tana firo da mutum guda ta yi sama da shi ya sha yawo ya sha yawo ya tare ta rafka sha wani wuri yayin da iskar ta zo da farko sai ta fara ɗiban raƙuma suka ɗauka kamar abin bai shafe su ba raƙumi sai ga iska ta yi sama da raƙumi raƙumi ba sai suke ganin abin kamar bai shafe su ba su ba sai ta zo tana ɗiban mutane ba kana zaune in ta tumbuka tumbuka sai ta sama da kai da suka ga an fara ɗaukan mutane sai suka ruga suka shiga gidajensu suna ɓuya suka suka rurrufe ƙofofi Allah ya kawo iskan nan yu kadawa take kada take tana girgije kofofin nan tana balle su tana shiga iskar sai ta shiga har cikin ɗakin ta huro shi waje kaji ko ta farke kofar ta huro shi waje ta yi sama da shi yayin da Allah ya halakar da su sai ya turo kuma wasu tsuntsaye baƙaƙe ka duba wani ikon Allah wala bayan ya halakar da su sun zama gawawaki sai aka ɗebo tsuntsaye baƙaƙe aka sa su kai ta ɗiban gawawakin su suna zuwa cikin teku kogi suna zubar da banza kur dan kar ma a su su damu mutane da wari wasu malaman suka ce iskan nan da aka kawo sai ta taho da yashi duk tsawon ba'adi duk girmansa duk kaurinsa duk abin da ba'adi yake ji da shi to idan iskan nan ta taho sai ta ɗebo yashi kamar sahara kudu sai ta lullube su sai da suka yi kwana takwas suna cikin yashi sahara ta danne su kwana takwas suna ihu suna kuka suna cin ƙasa ya rufe musu ido ya rufe musu hanci yanda kaga sun nitse a cikin ruwa amma sai suka nitse a cikin yashi sannan Allah ya daɗa koro ta iskar sai ta ɗebe yashin sai ta sake ɗiban su kuma sai ta yi kogi da su ta je ta zubar da su a can Allah kiyaye mu to sai kuma samudawa su ma yan uwansu Allah ce wa ila samuda akahum saliha shine samud ibnu amir ibnu عرم ابن سام ابن نوح mun turo musu dan uwansu salihu dan uwansu a dangantaka ba dan uwansu a addini ba da zai zama dan uwansu a addini ba saboda ba su yi imani da shi ba a wannan lokacin shine salih ibn ubaid ibn asif ibn mashih ibn ubaid ibn khadir ibn samud قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره sai ce ya ku mutane na ku bauta wa Allah kun ga shi ma tauhidi ya fara kira duk annabawa sai sun yi magana akan aqida da tauhidi wajibi ne ba wani annabi da ya zo ya kira mutanensa ba akan aqida ko tauhidi ba malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abun bauta in ba Allah ba qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum ya ku samudawa hujja fa ta zo muku fa daga ubangijinku bayan wannan hadihi naqatullah wannan taguwar ubangiji ce an ce taguwar ubangiji ne don girmama ita taguwar kamar yadda ake cewa baitullah baladullah gidan Allah ɗakin Allah ko garin Allah tabaraka ta'ala ga taguwa ta ubangiji lakum aya ta zamanto muku ta aya ne da zai nuna muku gaskiya ta da gaskiyar ubangiji na fadaruha ta fi ardillah ku kyale wannan taguwa ta ci abinci ta ci al'ushb ciyawa a ƙasar ubangiji ka ku taɓa ta wala ta masuwa bisu kada ku soke ta kada ku cutar da ita idan kun soke ta kun kashe ta fa ya kuma azabun alim to azaba mai raɗaɗi zai same ku a nan gurin sai Allah haɗa shi da mu'jizar taguwa shi kuma annabi salihu banji shi ne ake cewa naqatu salih Allah ya haɗa shi da taguwa ya ce wa mutanensa wannan taguwa ce kada ku taɓa ta shi ne can fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha yanzu ga doka nan ku bi ni ku yadda da gaskiya ta cewa ni aikake ne daga Allah ga kuma taguwa nan ta ubangiji kada ku taba ta ku bitta ta ci gaba da kiwonta ta Allah ce to bari mu ji me zai faru
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا Mm.
فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ya daɗa kafa musu doka ya ce wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di 'ad ku tuna ya ku samudawa da Allah madaukin sarki ya sanya kuka mai bayan adawa da zumunci an halakar da adawa to bayan an halakar da adawa sai aka kawo samudawa ku kula da jerin zancen mutanen annabi nuhu sun zo tufa ne ya tafi da su daga su kuma sai Allah ya kawo mai adawa daga adawa su ma suka saba wa Allah Allah ya daɗa shafe su sai kawo samudawa ku rinka lura da wani abu guda ku ashe annabawa sun ta zuwa da mutanen su da mutanen suka fandare ba su yi su ba sai me Allah ya shafe su to mu me yasa wannan al'ummar ba a shafe mu ba manzo Allah ne mana addu'a ya ce ya ubangiji ya Allah ina roƙonka kada ka halakar da al'ummata ta hanyar shafewa kamar yadda ka halakar da al'ummar sauran annabawa ni din ina buƙatar ka bar al'ummata su zauna har zuwa tashin alkiyama kaji shine dalilin da tuntunin an tafi a ina mutum nawa ne suke bin annabi yanzu nawa ne kaɗan ne kaɗan ne irin na daɗin ne ko ware kuwa to kawai yanzu albarkacin addu'ar annabi Muhammadu muke ci da tuntunin an yi an gama Allah ya tsare amma sakamakon a kiyama yana nan tafi yace ku tuna ga kun biyo bayan adawa bayan wannan wa bawwa'akum fil ardi Allah ya zaunar da ku a cikin ƙasa تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا sai suke yin gidaje na tabo an gane ya ce Allah ya ba ku dama kuna gidan tabo bayan nan kuma kukan iya zuwa ku je ku samu dutse ku sassaƙe shi ku gida da hannu ba shi ba samu da in yaje dutse ba ruwansa da diga ba ruwansa da wata nakiya ta fasa dutse wannan hannun da kake gani shi zai sa pass pass pass pass sai ya fidda kofa fa pass pass pass pass pass pass pass pass ya cire window fa pass pass pass da hannu fa ya ta sauke dutse malam dutsen da in ya sa in ya sare shi tifar garin ku ba za ta iya daukan sa ba samudawa kenan shine Allah tabaraka ta'ala yake yake faɗa anan tattakhiduna min suhuliha kusuran wa tanhituna aljibala buyuta kuna dogayen gidaje da benaye sannan kuna gidan dutse idan lokacin tsananin zafin rana ne sai su je su zauna a gidan tabo gidajensu na cikin gari na tabo saboda ba sa son zafi idan lokacin kuma sanyi ne sai su shiga gidajensu na na duwatsu wasu malaman sun ce suna da gida ne ma kala biyu duk ba samu da yana da gidan tabo yana da gidan dutse me yasa saboda wannan amfanin da yake da shi lokaci kaza yana can lokaci kaza yana can dan Allah ka duba wani gata da Allah ya musu mu yanzu gida ɗayan ma ya gagare ka ba na tabo ba na kara ma ya gagara ko kuma gidan tabo baya dadewa nan da nan gidan laka yake rushewa to idan gidan lakan ya rushe sai su koma gidan dutse shi da baya rushewa yace ku tuna wannan ni'ima da Allah ubangiji ya muku وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله كتنا دا نئموم أبنجي ولا تعثوا في الأرض مفسدين kada ku rinka ainihin wato yada tsananin barna a bayan ƙasa kalmar al'aisu ana nufin shaddul fasad ku daina tafiya a bayan ƙasa kuna yada fasadi mai barna mai tsananin barna kaji an yi musu nasiha ko kuma suna cikin ni'ima to bari ka ji manyan su su ma abin da za su faɗa dukan sai ka dukan ana cewa mala'u mala'u قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم na لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه Mm.
قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi shikenan manyan mutanen da suka yi girman kai cikin mutanen annabi salihu al-ashrafu manya wal qada jagorori alladhina ta'azzamu anil imani bi salih wanda suka isi imani da girman kai yana su yi imani da salih lilladhina istud'ifu sai suka gaya wa mabiya liman amana minhum ga waɗanda suka bi wato annabi salihu din su manyan yan girman kan da su ba su yi imani ba sai suke gaya wa lillazina stud'ifu liman amana minhum ga waɗanda suka yi imani a ta'lamuna anna saliha mursalun min rabbi yanzu ku da kuka yi imani da salihu ku kun san cewa salihu Allah ne ya aiko shi daga ubangijinsa qalu sai mu'minan suka ce inna bima ursila bihi mu'minun mu kan mun yi imani da abin da aka suro wa salihu da shi mun yadda sai suka ce me
قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون su waɗannan manyan masu girman kan kalan ladina stakbaru sai suka ce inna billazi amantum bihi mu kuwa da abin da kuka yi imani da shi kafiruna mun kafirce masa ba mu yadda da shi ba kaga an raba gari ko kuna musulunci su suna kafirci kun kun ga hanyar ta bayyana ko ko ba kun yi imani da salihu ba kun ce an turo shi daga Allah to mu ba mu yadda ba ko ba mu yi imani ba to za su koma abinda annabi salihu ya hana su tun da da farkon nan ya ce kar su yi to yanzu za su zo su tafka rashin mutunci me ya faru فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا Mm.
وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين shikenan fa'aqarun naqa sai suka tafi kan wannan raƙuma taguwa suka soke ta suka kashe ta suka yanka taguwar ka duba fadan girman Allah taguwar Allah da aka ce kaf ku taba ta suka danne taguwan nan da karfin tuwo suka dankara mata wuka suka yanke ta tilas wa atau an amri rabbihim sannan suka wuce gona da iri wajen barna shine al'utub suka wuce gona da iri wajen barna ata ya'tu utuwan kabira istakbaru suka yi girman kai da wuce gona da iri asau wa tarakau amrahu fin naqa suka saba masa suka ce ba za a ma biyayya ba kuma an kashe taguwar ka yi abin da za ka yi suka ce makaryaci suka karyata shi wa qalu suka ce ya salihu ya kai salihu i'tina bima ta'iduna ka je ka kawo mana abin da kace za ka kawo mana na azaba in kunta minal mursalin in dai da gaske ne kai manzo ne bismillah kawo azaba me bambancin su da wadancan wancan suka ce in kunta minal sadiqin su kuma suka ce in kunta minal mursalin idan kun lura duk annabawan da aka ce Allah ya halakar da mutanen su sun yi rashin kirki ne haka ne ba wanda bai rashin kirki ba shikenan to me faru
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين me kace me kace me kace فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين fa akhadathum ar-rajfa su ko wannan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya turo musu girgizar kasa wadancan iska wadancan ruwa wadannan kuma sai aka musu girgizar kasa aswak aka girgije kasar gaba daya sannan ga tsawa kasa tana girgiza tsawa tana tai fa asbahu fi darihim jasimin sai suka wayi gari a cikin gidajensu darihim ana nufin addiyar kamar yadda wata aya din ta zo Allah ma ya tafi can ne anan ana nufin fi ardihim wa baldatihim sai suka wayi gari a garin su da kasar su jasimin khamidina mayyitin gawawaki matattu kawai sakatu ala wujuhihim mauta an akhirihim suka fadi kawai sai ga sun zama gawawaki kasar kawai aka girgiza aka yi ta tsawa to shi yasa malam in kaga tsawa ta kashe wani ba wai yanzu ta fara kashe wani ba ga ga waɗannan samudawa da tsawa Allah ya kashe su da girgizar ƙasa da tsawa Allah ya kashe su wa akhadha alladhina zalamu as-sayha Allah ya faɗa wata ayar azzalimai Allah ya sa tsawa ta kame su ta halakar da su to sai me ya faru kuma فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين koma cikin hudu aya ta 61 maza maza koma hudu suratul hud mu ji me faru fatawalla anhum فتولى ai ka karanta mun nace nemo mun hudu fatawalla anhum shikenan ya juya bayan rabu da su wa qala ya qaum sai ce ya ku mutane laqad ablaghtukum risalata rabbi ya ku mutane kun ga abin da nake guje muku bayan sun mutu sun bade fa sai ya juya yana ya qaum ya ku mutane na laqad ablaghtukum risalata rabbi hakika na isan muku da sakon ubangiji na wa nasahtu lakum kuma nayi muku nasiha walakin la tuhibbuna nasihin sai dai ku ba ku san masu nasiha ba ku san masu nasiha to kaga wanda baya san masu nasiha ya shiga layin san mudawa malamai suka ce "Ah, to me amfanin da zai yi musu magana bayan sun mutu ko ba gaba ne ba an ce sun mutu ba to me yasa zai musu magana aka ce ya musu magana ne kamar yadda manzon Allah ya yi wa kafiran badar bayan an kashe su ba manzon Allah ya yi wa kafiran badar magana ba an jefa su a rijiya ita kiransu da sunan nakin su da sunan nakin iyayensu sai ya ce ayyasuru kuma annakum atamtumullah atatumullah wa rasulahu yaya kuka gani da kun bi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا يا كافران بدر yaya kuka gani kun tarar da abin da ubangijin ku yi muku alkawari na saba wa annabawa gaskiya ne to mu ne mun tarar gaskiya ne sai umar ya ce ya manzan Allah ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha yaya kake magana da gangunan jiki wanda babu rai a ciki sai manzo Allah yake cewa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantsi da wanda ran muhammadu yake hannunsa ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakin la yujibun ku din ba ku fi su ma jin abin da nake faɗa musu ba yanzu sai dai kawai ba su isa su ba da ansa ba to shine daidai da wannan abin da annabi salihu ya juya yana yi waɗannan mutane magana a yanzu wasu ka ce a ya yi musu magana ne don ɗaukan izina ga ainihin wato waɗanda suka biyo baya ya su yi wa'az su ɗauki wato izina da wa'azi saboda su kiyaye to su ma dai waɗannan an kammala da su zancen su ya ƙare yanzu bari mu koma cikin suratu hud a gurguje ku ji yanda Allah madaukin sarki ya musu da kuma kamanceceniyar abin da ya faru me Allah ya ce a cikin suratu hud وإلى ثمود أخاهم صالحا haka قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره haka هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه Mm.
إن ربي قريب مجيب kaga a cikin nan suratu hud sai Allah yake ba da labari wa ila samuda akahum saliha sai ce kala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairu daidai yazo da wanda yazo nan cikin suratul araf wa ila samuda akahum saliha kala ya qaumi abudullaha sai ce ma lakum min ilahin ghairu sai ce kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum a cikin araf anan kuma sai ya ce huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha Allah shi ya kirkirar da ku a bayan ƙasa ya rayar da ku fastaghfiruhu ku nemi gafarar shi summa tubu ilai ku tuba zuwa gare shi inna rabbi qaribun mujib lalle ubangiji na kusa yake da ku kuma mai amsawa ne to me suka ce قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالوا يا صالح sai suka ce ya salih kad kunta fina marjuwan salihu muna yi maka nasiha kaga muna ganin mutuncinka kuma muna tsammanin zaka iya zama shugaba a cikinmu kafin wannan lokaci da ka kirkiri ƙaryar cewa kai annabi ne ka kare mutuncinka yanzu a tanhana an abu da ma ya abu da aba'una yanzu zaka zo ka hana mu wato bautawa abinda iyayenmu suke bautawa abinda za ka mana kenan bai kamace ka wannan aikin ba wai irin wai ana dan masa wai wai nasihan nan ne na girma ai atanhana an na'budu ma ya'budu ma ya'budu aba'una wa innana na fi shakkin mimma tad'unana tad'una ilayhi murid kai mu fa muna da shakka akan abin da ke kiran mu na tauhidin nan ba mu yadda ba to me yace musu shi
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة Hmm.
وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير shikenan yace ya qaumi ya ku mutane na ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi yanzu ba ku ga ba cewa in ina kan hujja da dalili ingantacce daga ubangiji na wa atani minhu rahma kuma Allah ya bani annabta daga gare shi faman yansuruni min Allah in asaitu to waye a cikin ku ya isa ya taimake ni yayin da Allah ya zo zai mun azaba yayin da kuka zuga ni na sabawa Allah a cikin ku akwai wanda zai iya hana Allah mun azaba ne in asaituhu fama taziduna ni khaira taksir ba abin da za ku kara mun in ban da bata ba ku banni na bi Allah kawai me yace kuma ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله Hmm.
فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب wa ya qaum ya ku mutane na hadhihi naqatullah ga taguwar ubangiji ga ta nan ga ta gaban ku hadhihi naqatullah lakum aya ga ta nan aya ce gare ku ishara ce gare ku fadaruha takul fi ardillah ku batta ta ci a bayan ƙasa na ubangiji wala tamassuha bisu kada ku soke ta in kun soke ta fa yakudakum azabun qarib wallahi azaba makusanciya yanzu yanzu nan azaba zai same ku in kun kashe dabban nan bari ka ji taurin kai
فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام To, ذلك وعد غير مكذوب shikenan faɗa ruha yana gama magana suka je suka soke ta suka yanka ta kawai shi ko suna yankawa sai ya ce tamatta'u fi darikum salasata ayyam ku je ku ci gaba da kwana uku na baku kawai ku je kwana uku kawai na baku salasata ayyam zalika wa'dun ghairu makzub kuma wannan magana wallahi ba ƙarya bane kwana uku nan ba za ku ƙara rayuwa bayan kwana uku ba dai kun yaka ba to sai ce me فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا haka والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز yabba wani abu sai Allah malam a wace magana shikenan falamma ja amruna ya ba su kwana uku zancen kuma ya cika shikenan Allah ya ce da lamarin mu yazo na halakar da su najjina salihan sai muka kubutar da salihu wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi annabi salihu mutum dubu hudu kawai duk sauran al'umma ba su yadda ba muka kubutar da su bi rahmatin minna da rahama daga gare mu in ji Allah wa min khizyi yawmi iz kuma muka kubutar da su da ainihin tozarta da kunyata na wannan rana da azabar wannan rana inna rabbaka huwa al-qawiyyu al-aziz lalle ubangijinka shine mai karfi al-azizu mabuwayi mai karfi mai rinjayi tabaraka wa ta'ala wannan magana an dawo kan manzon Allah kenan ana ba shi labari tuntunin mun gama da su Allah ce inna rabbaka wal qawiyyul aziz to sai ce mi وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ka gani wa akhadha alladhina zalamu as-sayha az-zalimai ai sai Allah ya kawo musu tsawa yayi ta tsawa irin tsawon nan da kuke ji kamar ta hadiri garin yayi ta rugugi malam rabababababababa tai tai halakar da su suna sumewa suna faduwa fa asfahu fi darihim jasimin duk kawai sai a gansu sun fadi sun mutu a gurfane barikina ala rukabi mayyitin duk sun mutu sai Allah ya ce mi كأن لم يغنوا فيها hmm.
ألا إن ثمود كفروا ربهم hmm.
ألا بعدا لثمود
Allah ya ce tuntuni an gama da su ka allam ya gano fiha kai ka ce ba a taba samun dan adam a garin ba tuntuni shiru ala Allah ya ce ku saurara inna samuda kafaru rabbahum samudawa fa sun kafirce wa ubangijinsu ala ku saurara bodan li samud nisanta ya tabbata ga samudawa sun ƙaurace wa ubangiji kuma sun gabacin ran ubangiji tabaraka wa ta'ala haka Allah ya ta labarin annabawa wannan cikin alkur'ani wannan yayi wa annabinsa kaza an masa kaza wannan yayi wa annabinsa kaza an masa kaza a dunkule a taƙaice abinda ake nufi yanzu mu nan ana ba mu labarin waɗancan annabawan da mutanensu Allah ya halakar da su to ita ma fa wannan al'ummar yayin da ta ƙaurace wa annabinta ta guje wa manzonta to za ta gamu da ɓacin rai da wulaƙanci da ƙasƙanci a duniya kafin lahira kuma idan ta je lahira za ta gamu da ɓacin ran ubangiji ta baraka wa ta'ala kuma a yanzu ma ana na ana gani duk kaskanci ya tabbata ga waɗanda suka kafirce wa Allah kuma a ƙarshen dai labarin ita kanta duniyar abin da zai ƙare dai wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ce rundunar mu sune masu rinjaye sune a sama ba za ka gan su a ƙasa ba da ku yi riko da gaskiya ku yi riko da addinin Allah sai ku samu kubuta sai kuma ku samu tsira za mu dan dakata a nan da wuri yau saboda akwai a rufe tafsirin alkurani mai girma da za a yi na 'yan uwa kuma ya kamata mu je mu gaba mu don taya su fatan alkhairi da kuma yin addu'a Allah ya bada lada akan abin da aka yi saboda mu ma insha Allah ta'ala ranar juma'a yawar haka insha Allah za mu rufe tafsirinmu shi na rufe tafsirin bangaren izala ta bangaren sheikh ismail idris rahimahullah ta'ala yanzu insha Allah ta'ala ina gayyatar wanda yake da iko ya samu dama ku zo mu tafi gaba ɗayan mu mu je don mu tabbatar da abin da muke faɗa cewa mu yan uwanmu yan uwanmu ne kuma muna rike da su hannu biyu kuma mun yadda da musuluncinsu da addininsu kuma tare muke so komai ya tafi daidai da haka yanzu zan haƙura da karatu na zan rufe a nan kuma zan ɗauki mota ta don Allah duk wanda yake da abin hawa yake da hali mai keke ne mai babur ne ku zo mu haɗu gaba ɗaya a wurin mu je mai fatan mai fatan alkhairi a yi lafiya a gama lafiya a yi addu'a wannan shine zai tabbatar da da'awar da muke kira a kai mu ba muna kyamar wasu bane kuma mu din dumu ne ɗaya ne ba wani bambanci da haka don Allah don tabbatar da samar da kaunar juna muna gayyatar kowa da kowa insha Allah wa tabaraka wa ta'ala za mu je ko a tsatsi za mu tsaya bi idinillahi tabaraka wa ta'ala sannan kuma sanarwa ta biyu shine um, gobe idan Allah ya kai mu da safe karfe goma sha ɗaya insha Allah wannan kaya da aka ta tarawa wannan tafiya wannan majalisi na tafsiri mai albarka ƙarƙashin kwamitin da'awa da kuma haɗin gwiwa da kwamitin gudanar da wannan tafsiri ana gayyatar yan uwa musulmi waɗanda suke da hali suke da abin hawa gobe za mu je ziyara gidan kurkuku guda biyu insha Allah ta'ala da gidan kurkukun billiri da gidan kurkukun tula idan mun je na billiri aka ba su abin da za a ba su muka musu nasiha za mu buga motocinmu za mu tafi ba za mu tsaya ba sai tula su ma za mu je mu ziyarce su mu ba su wannan kaya da muka karba a wajen ku sannan musu nasiha musu fata alkhairi sannan mu dawo kuma da yamma mu je mu dora tafsirin mu na kofar fada da aka saba ana yi har kuma zuwa ranar juma'a insha Allah ta'ala kuma mu tattara kayan mu da tsummo karan mu sai mu fati alakum dinakum waliyadin insha Allah tabaraka ta'ala to amma za mu tafi da tsari ne goban duk wanda yake da abin hawa a hadu da shi a kofar fada ina da karatun mata ni zan yi kokarin kammala karatun matan da wuri sai na fito duk mai mota mai abin hawa ya je ya fakin ɗinta sai mu haɗu gaba ɗaya mu tafi tsuntsiya maɗaurinki ɗaya daga gari ɗaya zuwa wuri ɗaya kuma a dawo tare ana bautar Allah ɗaya ana bin annabi ɗaya kuma da manufa guda ɗaya insha Allah ta'ala wanda ba shi da hali ba shi da iko ya raka mu da addu'a Allah isar da mu lafiya ya dawo da mu lafiya gobe bi idan Allah ta'ala aikin da zamu yi kenan da haka yanzu bismillah ku ba tare da bata lokaci ba sai mu wuce mu tafi can wajen rufe tafsirin dan saura kadan a tashi Allahumma izil islam wal muslimin wa adil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabb al alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin